na talata wanda ya dace da sha biyu ga watan zulka'ida watan goma sha ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na goma ko goma goma ga watan uku wato watan mars a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas a shekarar turawa kuma wannan shine darasi na tara na goma ne ko na tara ne ko na goma hankalin sai yayi wani waje kenan na goma idan ba manta ba a darasin da ya gabata na yi bayanin wata faɗakarwa da wani uwa ya rubuto min kuma har muka karanta ko muka bayyana abin da ya ce da kuma abin da ya gabatar to dama na ce muku ya rubuto wasiƙarsa ne da larabci don haka ni ma kuma na bashi ansa don haka zan karanta abin da ya ce don amanar ilimi yace bismillahir rahmanir rahim nasiha ila shaykh al-fadil nasir sunnati wa qami' al-bid'ati shamsuddin fi zamanina haka ya faɗa Allah shirye shi Allah ya yafe masa abu wannan kuskura al-imam Ja'far Mahmud Adam duk wannan da ka ce Ja'far Mahmud Adam da ka takaitawa kanka yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'd فهذه نصيحة أقدمها إليكم في تدريسكم لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الصفحة الخامسة والثمانين بتاريخ ثمانية وعشرين شوال ألف وأربعمائة وثمانية عشر من الهجرة الموافق أربعة وعشرين من الشهر الثاني ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من الهجرة بعنوان ما يقطع الصلاة عند قراءتكم لحديث وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقرأت كلمة الأحمر بضم أين الكلمة الأحمر فصار جمعا لمفرد حمار فيكون المعنى ما الفرق بين الأسود من الكلب وبين الأحمر وبين الأحمر وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه والصواب والله أعلم ما بال الأسود من الأحمر بفتح عين الكلمة الأحمر فيكون للكلب أيضا كما قال الأسود نأتا للكلب كما قال يا إنا كرنتا نيدي ربوتو والأسود نأت ما الفرق بين الكلب الأسود من الكلب الأحمر وقل مثل ذلك في الأصفر والأبيض ويدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان في رد الجواب على السائل ويزيد ذلك وضوحا الحديث الآتي من كتاب سبل السلام الجزء الأول صفحة 195 باب سترة الإمام عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المس... يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم زاد الله سنة نبينا نظرة وإلاء والسلام عليكم yace talibun sagir ahmadu muhammad gidado wannan ita ce wasikarsa ni kuma gatawa hadratul akhil karim wa zamil al hamim ahmad muhammad gidado hafizahullah wa ra'a assalamu alaikum wa rahmatullah وبعد فقد تسلمت رسالتكم الكريمة المؤرخة بتاريخ 30 من الشهر العاشر 1418 وسررت بها أيما أيما سرور سرور بلغ مني مبلغا عظيما وكان لها موقع عظيم في قلبي فجزى الله الأخ خير الجزاء وكثر من أمثاله وقد بدا لي أثناء قراءتها صدق المحبة النابعة من قلب مأمور بالإخلاص إن شاء الله وزان هذه الرسالة رشاقة أسلوبها ووضوح بيانها ونساعة حجتها ويبقى أن أقول لكم هذه الحقائق التالية أولا أن ما وقعت فيه من الخطأ كما ذكرت لا يعدو كونه شرود ذهن بقدر ما هو خطأ ولكني لا أبرئ نفسي من تبعته لأن الإنسان معرض للأخطاء بطريقة أو بأخرى وبخاصة في خضم تزاحم الأفكار واختلاف المعلومات وقد تمر بالإنسان بعض المواقف تنسيه تماما بعض الحقائق التي هي في جلائها عنده كالشمس في رابعة النهار وهذا الإمام الكسائي علي بن حمزة الكوفي إمام القراءة واللغة في زمانه يقع في خطأ فاحش لم يقع فيه حتى صغار من طلبة العلم يقول هاكيا عن نفسه بنفسه صليت بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين فوالله ما اجترأ هارون أن يقول أخطأت ولكنه لما سلم قال أي لغة هذه يا كفائي فقلت يا أمير المؤمنين قد يأثر الجواد قال أما هذه فنعم وقال الكسائي مرة ربما سبقني لساني باللهن فلا أستطيع أن أرده بل أوضح من ذلك وأعجب أنه أرتج عليه يوما في قراءة قل يا أيها الكافرون فلم يستطع أن يكمل الآية فهذا كله وغيره من مواقف مماثلة تمر بكبار العلماء دليل ساطع على ضعف الإنسان وعجزه وأنه مهما بلغ من العلم لا يخلو من الزلل والخطأ ثانيا أن ما قمت به من إبداء ملحوظتك هو الذي تتطلبه حلقات العلم في أيامنا هذه فلا بد أن يعود فيها من جديد نقاش حر يسوده الهدوء وتبادل المعلومات نقاش بناء يزينه الإخلاص وحب الخير للجميع بريء عن كل هدف وغاية سوى طلب رضا الله وتجهيز الهمم نحو التحصيل كما كان ذلك ديدن الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان ثالثا وأخيرا إنه لجميل أن تكون لطلبة العلم الشرعي جراءة علمية تجعلهم ينطلقون بثبات وعزيمة في إظهار ما لديهم من علم مهما كان وإبداء ما معهم من حق مهما قل ومحاولة إحقاق الحق وإبطال الباطل بأي وسيلة وأجمل منه أن يكون ذلك بدافع الإخلاص وصدق النية يساهم ذلك التواضع ونسيان الذات بعيدا عن الغرور والتطاول بعيدا عن تسايد المعايب والمثالب بذلك يزداد العلم وينضج الفهم وتتحقق ملكة الحوار والنقاش لدى الطالب فالله المستعان وعليه التكلان زادك الله حرصا على العلم والدعوة وجعلك من هماة الكتاب والسنة وزاد الله سنة نبينا نظرة وجلاء والسلام عليكم والسلام haka na ce da shi kamar yadda kuka ji wassalamu alaikum wassalam matashiyar maganin mu ta yau adiyatul istiftahi duk wanda yake jin larabci ai ya ji kenan adiyatul istiftahi ya faɗakar da ni game da abin da na faɗa muku tun satin da ya wuce na faɗa muku abin da ya ce cikin hausa abin da ni kuma na ce da shi na samu wasiƙar ta kuma na ji daɗin saduwa da ita da sauransu larabcin ba zai fasaru da hausa ba zai abin nan ba amma dai na faɗa masa ababe guda uku a takaice abu na farko abin da yake cewa na faɗa kansa cikin kuskure na ce wannan abin da galibi marubuta suke ce masa shurudin zihin wato kwakwalwarka ta tafi wani abu nesa bayan ya kamata ta tsaya a kusa sai ga kalma ce ka ɗauka za ta ɗauki wata ma'ana ta nesa ga ta kusa sai ka hararo ta nesan bayan ga ta kusan ita ce tafi dacewa da kalmar ko ka canja wasali sai canjuwar wasali ya haifar da canjuwar ma'anan kalma na ce amma tare da haka na yadda kuskure ne wanda dama dan adam zai iya fadawa cikin kuskure musamman lokacin da yake karantarwa sun kuma akwai matsaloli da za su iya bujirowa mutum wani lokaci ta sa shi manta da abin da ya san shi tamfar rana lokacin azhar sai na buga masa misali da imamul kisa'i wanda malamin loga ne a zamaninsa ko malamin qur'ani yana ɗaya daga cikin qurra'us sab'a wata rana ya yi sallah a gaban halifa harunar rashid ana ɗaukan kisa'i ilaihil muntaha fi dunil qira'at a lokacinsa ilaihil muntaha fi ilmin lugatil arabiyya sai ya yi sallah limanci ga harunar rashid sai ya zo wajen kalmar la'allahum yarji'un sai ya karanta la'allahum yarji'in harunar rashid kuma ya kasa masa gyara sai da aka kammala sallah sai tambaye shi ce to wannan kuma wace irin kira'a ce yau imamul kisa'i sai kisa'i yace ba kira'a ba ce ba kuskure ne idrisa yace qad ya'sar al-jawad in garman doki ma wata rana yana yin tuntube an gane ko sannan imamul kisa'i da kansa yake cewa ya sau da dama nukan so in faɗa abu sai harshe na ya faɗi kuskure ba inda zan yi in mayar da kuskuren sannan imamul kisa'i da kansa wata rana ya zo limanci ya dawo kulya ayyuhal kafiruna ya tsaya aka yi ta suna masa kuma ya kasa gane gabar dole ya ruku'i tare da cewa shine malamin kira'a a zamanin sa to dai waɗannan dalilai da kisoshi masu yawa na malamai da ke nuna gajiyawar ɗan adam da kasawarsa da haka a iya samun kowane mutum da kuskure gwargwadon nashi na biyu na ce da shi abin da ya gabatar na nasiha ko faɗakarwa irinsa ne majalisan ilimi suke bukata a yau dan a yi taimakekeniya tsakanin mai karantarwa da waɗanda ake karantar da su ɗin wajen bayyanar da gaskiya ana bukatan ɗalibin ilimi ko don lokaci ya zanto mai gabatar da abin da ya fahimta ga malaminsa a cikin natsuwa ba da kwaranniya ba don su magance matsaloli ko su gyara kuskure wannan sai ya zanto shi kansa wani washi ne ga ilimi ɗin na uku na ce masa abu ne mai kyau kwarai da gaske ya zanto ɗalibi yana da jarinta ta bayyana abin da yake tare da shi na ilimi ta bayyana gaskiyar da yake ganin yayi imani da ita akwai wanda ya san gaskiya amma ba da jarin ta bayyana ta to wannan kamar ina kara masa kwarin gwiwa ya zanto mai wannan jarintar na ce amma jarintar ya zanto babban injin da ya ingiza ka har ka je gare ta shine ikhlasi da son bayyana gaskiya to dai abinda na faɗa kenan a adiyatul istiftahi dan haka idan wannan bawan Allah yana nan malam ga takardarka nan an san takardarka na rike kofi din kuma ina da fayil dama na irin wannan takardun duk wanda ya rubuto nukan bashi ansa kuma in ajiye fayil saboda wata rana ga takardarka nan a hannun malam Mustafa ɗaya daga cikin ladanan nan idan an tashi ka karbe ta a wajensa adiyatul istiftahi dan ina jin ban hararo shi ba nan kusa da yana nan kusa da rami ka masa adiyatul istiftahi matashiyar maganar da zamu tashi yau adiyatul istiftahi wato irin addu'o'in da ake buɗe sallah da su bayan masallaci ya fuskanci alƙibla ya tabbatar ya fuskanci alƙibla da dukkan gabansa ya yi niyya a zuci ya yi kabbaran harama ya ɗaga hannu wajen kabbaran harama ɗin kamar yadda muka bayyana baya to kuma ya zo ya ɗora na dama akan na hagu kamar yadda muka bayyana baya yanzu abin da zai shine ɗaya daga cikin addu'o'in da ake buɗe sallah da su adiyatul istiftahi adiya jam'i ne na du'a thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu alqira'ata bi adiyatin kathiratin mutanawwi'a يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ما ليتي ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة النبي يا كسنتي يكن سنيا مبوئي قراءة wannan mabuɗi na kira'a yakan yi shi bi adiyatin kasira da addu'o'i masu yawa mutanawwi'a kuma kala daban-daban yahmadullaha ta'ala fiha abinda wannan addu'o'i suke kunsa annabi na gode ma ubangiji ne a ciki wa yumajjiduhu ya girmama shi wa yusni alaihi ya kuma yabe shi wa qad amara bi zalika al musi'a salati annabi ya umarci mutumin nan da ya kuskure cikin sallah yace in ka zo yin sallah ka bude sallar ka da ɗaya daga cikin du'aul istiftahi me yace da shi fa qala la yace da shi la tatimmu salatun li ahadin minan nas sallah ba ta zama cikakka ga wani mutum cikin mutane mamu ne mai yin sallah ne shi kadai liman ne mace ce namiji ne sallan farilla ce nafila ce لا تتم الصلاة لا تتم صلاة لأحد من الناس صلى قوة إريتي باتا تكا قوة متن نتجم متاني حتى يكبر حتى يكبر لوكة دزي فار صلى باينا ويحمد الله عز وجل يقول ما الله من جرما دبوايا ويثني عليه ييبيتي wa ya qara'a bima tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya saka zana alqurani kun fahimta da kyau wato wannan na nuna mana du'a'ul istiftahi lalle sallah ba ta cika sai da duk da cewa hukuncinsa ba wajibi bane cikin sallah ta yadda za a ce in baka yi shi ba baka da sallah amma sallar ka in baka yi du'a'ul istiftahi ba ta zama sallah naqisa ba ta zama sallah kamila ba wannan hadisi da muka karanto yanzu imamu abu dawud da hakim suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce wa kana yaqra'u taratan bihadha wa taratan bihadha wani lokacin annabi yana karanta du'aul istiftahi da wannan wani lokacin ya karanta da wannan saboda kala ce daban-daban fa kana yaqulu ya kasance yana faɗa cikin addu'aitul istiftahi din sa awwalan na farko daga cikin su اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan ɗaya daga cikin addu'iyatul istiftahi kenan da annabi ke faɗa wa kana yaquluhu fil fardi ya kasance yana karanta wannan ne idan ya zo yin sallan farilla kun fahimta da kyau yana karanta wannan yayin da ya zo yin sallan farilla ga ma'anarta a gurguje Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakuraina kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudar rana da mafadarta Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas ya Allah ka tsaftace ni daga kurakuraina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti ka ganshi fari kalgonin ban sha'awa اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا الله ka wanke ni daga kurakuraina bilma'i da ruwa wasalji da kankara walbarad da kuma ruwan da ke fitowa daga cikin girgije albarad kenan da yawa ra'un fata kar ka ce albard sai ma'ana ta canja albarad daban da albard wa kana yaquluhu fil fardi annabi na faɗin wannan ne a cikin sallan farilla waɗannan ababe guda uku da alma da asal da albarat duk dai abu ɗaya ne ruwa ne illa iyaka malamai suka ce annabi ya ɗora wannan ya yi adafin wannan akan wannan don ya nuna taukidin ma'ana ya Allah ka tsarkake ni daga datti domin dukan abin da aka sa ruwa aka wanke aka sake sawa aka wanke aka sake sawa wani aka wanke ya sha wanda wanda aka yi ɗauraya sau ɗaya ko wanda aka yi wanki ba a yi ɗauraya ba annabi na nuna mubalaga ne wajen neman a yafe masa kurakuransa sallallahu alaihi wasallama duk da cewa an nuna an yafe masa dan ya zama koyarwa a gare mu mu al'ummarsa dan mu ne muke cikin kurakurai dare da rana kun fahimta ko to wannan annabi na bude wannan lokacin sallan farilla ta asuba ko ta azhar ko la'asar ko magriba ko isha na biyu daga cikin adiyatul istifta annabi yakan ce وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك yakan karanta wannan a wani lokacin kafin ya fara karatun fatiha idan ya kabbara sai ya karanta wannan kafin ya shiga cikin karatun kenan sallallahu alaihi wa sallam to kila wannan wani ga ta masa tsawo ka ba ta awa biyu zaka iya haddace ta in ma ka ba ta awa uku don hasara kai ba koyi kai da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko sati ka bar ayyayi kai sai ka iya sunnar annabi ai shine rayuwar ka mamu za su gaji a ba wani abin nan idan mamu aka dora su akan sunna ai shikenan yanzu kaga a masallatan da aka saba addu'atul istiftahi ai bai zama wani sabon abu ba dan ka ji liman ya kabbara ya shiru kenan amma a wurin da sunna ta yi karanci in liman ya kabbara ya shiru sai wani ya ce maka subhanallahi ya dauka wai karatun fatiha kake a surranci zai ci gyaran ka ko zai ma istiftahi zai tunatar da kai ko ka fara karatu ne a sirrance bai sani ma'anar wannan wajjatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata abinda ake nufi na fuskantar da gangan jikina gaba daya lillazi fatara as-samawati wal arda ga wanda ya kagi halittan sama da kasa ba tare da ya ga samfuri wurin wani ba hanifa ina mai fuskantar addininsa na yi tawaye ga dukkan wani addini da ba na ci ba ina mai fuskantar shiriyar manzansa na yi tawaye ga dukkan wata shiriya da ba ta manzan Allah ba shine hanifa miƙe kan tafarkin musulunci domin idan aka ce mika fuska yana nufin mika jiki gaba daya min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli wa ma ana minal mushrikin kuma ni ba na cikin mushrikai mutum na jaddada tauhidi ne da baki kamar yadda ake so zuciyarsa kuma ta rinka jaddada tauhidi inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana da zan yi wa mahayaya da abin da zan gudanar cikin rayuwata wa mamati da abin da zai biyo bayan mutuwata lillahi dunna Allah ne rabbil alamin ubangijin halittu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya gare shi a baya da abokin tarayya gare shi wa bizalika umirt kuma da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai kalmar ni ne farkon musulmai haka ta tabbata a riwaya kila wani ya ji cewa ai bai dace bai ce shine farkon musulmai dan ya san kafin shi an yi musulmai amma wannan ba wai an kawo wannan kalmar bane ba don ta nuna kai ne farkon musulmai a kirgen samuwar musulmai a doron kasa abinda ake nufi nuna gaggawar yin da'a ga ubangiji kamar kana nufin ya Allah gani ina mai tsere da sauran jama'a in riga su zuwa wurinka an fahimta ko shine abinda ma'anarsa take nufi da haka malam idan kuka duba lamba ta kasa yace haka zafi aksar riwayat abin da ya zo kenan a cikin mafiya yawan ruwayoyi wa ana awwalul muslimin wa fi ba'dha a waɗansu ruwayoyin kuma wa ana minal muslimina ni ina cikin musulmi malam albani ce wa zahiru annahu min tasarrufi ba'd ruwat kalmar wa ana minal muslimin ba a riwaya take ba sai dai waɗansu marwaita kawai su faɗe ta amma ba ita ce abin da ya tabbata daga bakin annabin ba wa qad ja'a ma yadullu ala zalika gashi abin da yake nuna haka kuma ya tabbata fa'alal musalli dan haka ya zama lalle ga masallaci in zai karanta wannan addu'a an ya kola ya ce wa ana awwalul muslimina wala haraja alaihi fi zalika babu wani laifi dan ka faɗi haka din khilafan lima yaz'um al ba'd sabanin abin da wadansu suke zato ko suke tsammani tawahuman minhu anna al ma'ana su suna tsammanin cewa ma'ana za ta zanto inni awwalu shakhsin attasifu bi zalika ba'da an kana an-nasu bi ma'azlin anhu an gane ko wai ne ne farkon wanda ke siffantuwa da musulunci yayin da mutane suka bijire masa walai suka zalika albani ce ba haka ko ma'anan take ba bal ma'anahu ma'anansa bayanul musara'ati fil imtisali lima amar lima umira bi kamar mutum na nuna gaggawar zartar da abin da aka yi masa umarni da shi kenan wa naziruhu makamancin wannan kamar yadda Allah ce qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin da wa kala Musa ga kuma inda annabi Musa ce wa ana awwalul mu'minin ai kowa san annabi Musa ba shine farkon manzanni ba amma tare da haka yace subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin dukkan wannan yana nufin suratul mubadara istijabatan li amri Allah ta'ala mutum dan ya nuna gaggawar an sa da umarnin Allah amma ba yana nufin shine farkon mutane ba farkon musulmi ba kun fahimci wannan da kyau daga nan sai ka ci gaba ka ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya Allah kai ne mai mulki ba abin bauta sai kai subhanaka wa bihamdik tsarki ya tabbatar maka godiya kuma ta tabbata gare ka idan an ce tsarki ana nufin kamala ta tabbata gare ka dukkan siffa ta kamala ta kace dukkan siffa ta naƙasa ba ta ka bace shine ma'anar subhanaka wa bihamdika yabo kuma kai ne ka tantance an gane ku yabo wanda yake mara karshe kai ne ka tantance shi anta rabbi wa ana abduka kai ne mahalicci na ubangiji na ni kuma bawanka ne to menene wannan kalma take nufi ya sauka da kasa yace ma'anarta ai la a'budu ghayraka ba zan bauta kowa sai kai ba shine ma'anar anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi na zalunci kaina a cikin ayyukan sabon da nayi wa ataraftu bi zambi kuma na yarda da ni mai laifi ne faghfir li zambi jami'a gafarta mun zunubi na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant lalle ba mai gafarta zunubai sai kai wa hadini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shirya suwa zuwa ga mafi kyawun su ɗin kuwa sai kai wasrif anni sayyi'aha ka kautar da ni daga munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai kawar da munanan ɗabi'u ga bari na kuwa sai kai labbaika wa sa'adaika ansawarka bayan ansawa neman agajinka bayan neman agaji domin labbaika da sa'adaika da hazazaika da hubabaika duk waɗannan sigansu ta musanna ce amma ma'anansu jam'i kaga labbaika karka ce ansawarka da ansawarka sun zama nawa kenan ba haka bane ba ansawa so ba adadi shine labbaika sa'adaika neman taimakonka so ba adadi kun fahimta ko ha akan kawo wannan waɗansu masajir musannat lakin ma'ana hajam suna da babi guda a cikin alfiya ta ibn malik shurra ta imam al-ashmuni sai ibn aqil sai ibn hisham fi awdah al-masalik sun yi sharhi akan su ma'anar dai labbaika ansawa bayan ansawa ma'ana zan dawwama bisa ga ansa kiranka lokacin da duk kace ayi kaza ko kace a bar kaza wa sa'adaika yayin da zan ansa kiranka kuma ina neman taimakon ka dan ka bani ikon aikata abin da kace ka bani ikon nisantar abin da ka hana shine sa'adaika kun fahimta da kyau wal khairu kulluhu fi yadayka ko da ke malam ya fassara wannan labbaika wa sadaika da kasa gashi nan yayi masa samun lamba ta uku ai ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqama ne zan wanzo ina tsaye wajen yi maka da'a tsayuwa bayan tsayuwa min alabba bil maqami kalmar labbaika daga kalmar alabba bil maqami ne idza aqama fihi idan mutum ya zo na wuri sai a ce alabba bil maqam idan ya zauna wani wuri kenan wa sa'adaika ay musa'adatan li amrika ba'da musa'ada wa mutaba'atan ba'da mutaba'atan li dinika allazi tadaitahu kun fahimta ko yace wal khairu kulluhu fi yadayka alheri gaba ɗaya yana hannunka wa sharru laysa ilayka sharri kuwa baya cikin ayyukanka ma'anar da zaka ba shi kenan sharri baya cikin ayyukanka menene ma'anan wannan ka duba ya sa lamba da kasa don tantance ma'anarsa ai la yunsabu sharru ila Allah ta'ala ba a jingina sharri zuwa ga Allah ta'ala li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharrun domin a cikin aikin Allah ba sharri bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun ayyukan Allah gaba ɗayan su alkhairi ne li'annaha da'iratun bainal adali wal fadli wal hikmati domin duk abin da Allah zai aikata ɗaya ne daga cikin waɗannan ko dai ya zanto adalci ya yi na idan ka yi masa laifi ya kama ka da azaba zalantar ka yi adalci ya yi azaban nan da Allah ya dirkaki adawa da ita zaluntar su yayi shi aikinsa na aiko da azabar adalci ne su waɗanda azabar ta sauka a kansu sai ta zama sharri a kansu amma aikin da Allah ɗin yayi ba sharri bane ba kun fahimci ma'anar domin aikin da Allah ya mene ne adalci an riga an zaburar da su an turo musu da manzo yace da su ubudullah malakum min ilahin ghayr afala tattaqun ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun sai in antum lam tur afala taqilun ya wa ya qaumi tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin abin da annabin ya ce da su kenan da yake masu taurin kai ne masu tsaurin ido ne sai suka ce yahudu ma ji ita na bi bayyana har yanzu baka ba mu hujja ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik ba za mu bar allolinmu ba dan kai wa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu tsammanin mu ma allolin mu suka fushi da kai ne ka haukace shi yasa kace faɗa wannan magana da Allah ya darkake su da azaba sakamakon wannan maganar ya zalunce su ko adalce musu amma azabar da ta hau kansu su fadawar azabar akan su alkhairi ne ko sharri ne amma za a jingina Allah a ce Allah ya zo da sharri Allah ba sharri yayi ba shine ma'anan wa sharru laysa ilaika ba a jingina sharri zuwa gare ka kuna fahimta da kyau wa hadha kulluhu khairul la sharra fi adalci da falala da hikima dukkan sa alkhairi ne la sharra fi babu sharri cikin sa alkhairi ne babu sharri cikin sa wa sharru inna ma sara sharran linqita'i nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala abu za a sa masa sharri yayin da ba a jingina shi zuwa ga Allah ba amma da zaran an jingina shi zuwa ga Allah to baya zama sharri dangane da Allah din sai dai zama sharri dangane da makaluki kuna fahimta da kyau qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim shamsuddin ya faɗa yace huwa subhanahu khaliqul khairi wa sharri bangiji ta'ala shine khaliqul khairi mahalicin alkhairi wa sharri sannan mahalicci sharri fa sharru fi ba'd makhluqatihi la fi khalqihi wa fi'lihi sharri yakan samu ne in an jingina shi zuwa ga wani sashi na halittun Allah din la fi fi'ilihi la fi khalqihi ba a cikin aikin Allah din da yayi ba za a ce yayi sharri wa khalqihi ko cikin halittansa a ce yayi sharri sai dai abin in ya fada wani ya zame wa wani sharri amma aikin da Allah din yayi to bai zama sharri ba tunda shi Allah baya yin abin sai in adalci ne ko falala ko hikima da adalci da falala da hikima dukansu ba sharri bane alkhairi kun fahimta da kyau ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله da haka ne ubangiji ya tsarkaka gabarin zalunci wanda shi zalunci hakikaninsa shine dora abu ba inda ya dace ba wannan shine zalunci fala yadau al-ashya illa fi mawadi'iha al-la'iqati biha Allah baya dora al'amurra ko waɗansu abubuwa sai a wurin da suka dace a dora su din wa zalika kulluhu khairun wa zalika khairun kulluhu wannan ko gaba ɗayansa alkhairi ne wa sharru wada'u shay'i fi ghairi mahallihi sharri kuwa shine dora abu inda bai dace ba an gane ko fa iza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran in an sa abu inda ya dace ya zama sharri to sai aka sa azaba kan adawa dan sun kafircewa manzon su ya zama sharri wannan sanya azabar alkhairi ne sai kuma aka tsame annabin da aka turo musu da wanda suka yi imani da shi azabar ba ta shafe su hutun da ba su yi laifi ba ya zama mai adalci ke su gaba an fahimta ko yace fa idza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran dora abu a inda ya dace wannan ba sharri bane fa ulima anna sharra laysa ilayhi da wannan sai a gane cewa ashe sharri ba a jingina ma Allah shi qala fa in qulta falima khalaqahu wa huwa sharrun yace mai yiwa abokin tambaya abokin magana zai ce to dan me Allah ya halitta abu bayan kuma abin sharri ne qultu ibn al-qayyim yace ansar ka shine khalquhu lahu wa fi'luhu khairul la sharrun halittan da Allah ya yi wa wuta din nan da halittan da Allah ya yi wa iska da halittan da Allah ya yi wa ruwa da halittan da Allah ya yi wa kankara dukkan waɗannan alkhairi ne ba sharri bane ba fa innal khalqa wal fi'la qa'imun bihi subhana halitta an gane ko da kuma aiki sifofi ne da sifofi ne da suke da suke na Allah wa sharra yastahilu qiyamuhu wa tisabuhu fi sharri ko baya iya zama siffa na Allah amma halitta siffa ne nawa da haka sai aka samu al khaliq an fahimta ko da wannan sifar ta alkhalik ne ya halitti ruwa ya halitti wuta ya halitti mala'ika ya halitti aljanu ya halitti wuta ya halitti aljanna ya halitti zaki ya halitti kunama ya halitti komai da komai da sifa ta me ta alkhalik tsabagen wannan halitta da ya ga waɗannan ababen zai zama shari ne ba shari ba ne ba amma yayin da aka halitti maciji halittar ba shari ba ne sai maciji sai zo ya sare ka saran da maciji ya maka ya zama mai sharri amma za ka jingina ma Allah wannan sharrin saboda akwai hikima kai musulmi idan maciji ya harbe ka din ya sare ka din mai yiwa ka wani sako sai ubangiji ya hada ka da wata wahalar duniya kamar saran maciji ko cizon kunama ko taka kwalba ko hadarin mota dan a kankare maka zurban da ya wuce baya yanzu wannan akwai hikima karkashin haka amma duk da haka kai sharri ne game da kai a tunaninka amma a cikin ayyukan Allah din na kaddar haka sharri ne alkhairi ne wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka duk fayyace mana ma'anan wannan wa sharru yastahilu qiyamuhu wa ma kana fil makhluq min sharrin duk abin da kaga an jingina ma ababen halitta kuma ya zama sharri ne fa li adami idafatihi wa nisbatihi ilayhi dan baya yiwa a jingina ma Allah wannan abin wal fi'lu wal khalqu yudafu ilayhi amma ana jingina ma Allah halitta ana jingina masa aiki a ce Allah ya aikata kaza ko ya halitta kaza fa kana khairan dan haka wannan abu sai zama alkhairi ne duk abin da Allah halitta alkhairi ne yanzu ko wuta da Allah halitta alkhairi ne afara'aytum an-nar allati turun a antum anshatum shajarataha am nahnu al-mushrikun nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin wannan duk ba alkhairi bane ba idan wuta ta zama tazkira ba ta zama alkhairi ga mutane ba ta zanto mata'an lil muqwin ka gasa balangu ka gasa tsire ka gasa kaza ka dafa abinci ka dafa ruwan zafi ka wanka duk ya zama mata'an lil muqwin kenan duk ba ta zama alkhairi ba nan take kuma ta sanatar da kai wutar lahira amma yayin da aka yi gobara kuma gidan kai kone gaba daya ta zama mai kenan ta zama sharri amma wannan sharrin kai kadai safa ba a cikin aikin Allah bane aka samu sharri kun fahimta da kyau والشر ليس إليك يا هكولي مكارسة الدوار والمهدي من هديت شريي شيني وندك شريس أنا بك وإليك أنا بك نيدن نغبات يا abin da nake yi ina yi ne domin ka ya ubangiji ma'ana ina neman yardanka wa ilaika kuma na san makoma ta zuwa gare ka ne la manja wa la malja'a la manja babu matsira da mutum zai je don ya tsira daga fushinka ko ya tsira daga azabarka wala malja'a babu wurin buya ko mafaka minka da za a guje maka illa ilaika dole sai dai zuwa gare ka tabarakta albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita girmanka ya bunƙasa astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina kuma tuba zuwa gare ka ka ji kalmomi masu tsada domin daga bakin mafi tsadan jama'a yake gaba ɗaya shine sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kama shiriyar annabi duk abin da ake fassara sai ka ji kana fahimta kuma ka ji zuciyarka tana kaduwa da abin magana wadiha ba da waɗansu salasir amma da waɗansu addu'o'i ne na bid'a larabcin ya ki fassaruwa kalmar ta ki karantuwa kuma ba lada wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli annabi yana karanta wannan a farilla da nafila na farko yana karanta ta a farilla wannan ta biyan ko yana karanta ta a farilla kuma yana karanta ta a nafila yakan sa ta du'a istiftahi cikin duka guda biyu salisan addu'a ta uku daga cikin addu'iyatul istiftah misluhu duna qawlihi kamar dai na farko kamar na biyun ne yake duna qawlihi amma banda fadin sa anta rabbi wa ana abduka wannan kawai zaka cire to sai zanto ita ma wata riwaya ce daban wato wata rana annabi na karantawa banda wannan jumla ta anta rabbi wa ana abduka ilak zuwa karshe wa yazidu amma zai kara allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kaga wannan allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kaga aya kun shi a cikin can gurin ko yawwa rabi'an na hudu daga cikin adiyatul istifta misluhu aidan shi ma dai kamar wanda ya gabata ne ila qaulihi har ya zuwa ga fadin sa wa ana awwalul muslimina wato wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina zuwa nan gurin wa yazidu sai kuma ya kara allahumma allahumma hadini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta waqini sayyi'al akhlaqi wal a'mali la yaqi sayyi'aha illa anta sai kawai ya kara wannan shikenan sai a wannan khamisan na biyar daga cikin adiyatul istiftahi wani lokacin annabi yakan ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk kaga wannan gajeruwa ce subhanakallahumma wa bihamdik kalmar subhanaka malam ya fassara ta daga kasa yace usabbihuka tasbihan ina maka tasbihi iyakacin tasbihi bi ma'ana unazzihuka tanzihan ma'ana ina tsarkake ka iyakacin tsarkakewa min kullin naqa'is daga dukkan aibi wa bihamdika godiya kuma ta tabbata gare ka wa nahnu mutalabbisuna bihamdika wa tabaraka ay kasurat barakatu smika da yace tabaraka smuka din nan yana nufin albarkatun sunanka sun yawaita iz wujida kullu khairin min zikr smika domin kowane alkhairi ana samun sa ne daga ambaton sunanka wa jaddika yace wa ta'ala jadduka jadd ai ala jalaluka ana nufin girman ka ya bunƙasa kenan shine wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruk kun gane ko wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna ahabba al-kalam ila Allah an yaqula al-abdu subhanaka allahumma wa bihamdika zuwa karshe kenan har annabi ya bada shaida ga wannan yace mafi kyawun zance a wurin Allah bawa yace subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghayruk wani hadisi ba abu dawud da hakim suka ruwaito hadisi ne ingantacce na shida daga cikin adayyatul istiftah sadisan kenan misluhu mutum zai faɗi kamar na biyar ne zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa yazidu fi salatil layli amma in a cikin qiyamul layli ne to sai ya ƙara wannan daga baya bayan ya faɗa abin da muka faɗa sai ya ƙara wannan la ilaha illallah salasan zai faɗi la ilaha illallah har sau uku Allahu akbar kabira salasan zai faɗi Allahu akbar kabira har sau uku ma'ana subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan idan a sallan fadila ne ko nafilan rana sai ka tsaya anan amma idan a kiyamul lail ne kake so zaka yi kuma wannan shi ka zaba ka karanta a matsayin dawal sutahi sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا kun fahimta ya ko wannan imamu abu dawud da imamu tahawi suka ruwaito shi bi sanadin hasanin hadisi ne ana hujja da shi na bakwai daga cikin adayyatul istiftahi mutum zai ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila an gane ku ita ma wannan ka gabata da tsawo Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah bukratan wa asila an gane ku istaftaha bihi rajulun min as-sahabati wani mutum ya karanta wannan zikirin a matsayin du'awul istiftahi cikin sahabbai faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ajibtu laha futihat laha abwabus sama'i yace abin mamakin wannan addu'a an bude mata kofofin sama gaba da wannan addu'ar ce an bude mata kofofin sama ga ta can an bude lokacin da wani sahabi ya karanta wannan hadisi imamu muslim da abu awana suka ruwaito tirmizi ya sahaha shi abu na'im ya ruwaito shi a cikin akhbar asfahan an jubair ibn mutaim annahu sami'a annabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika fi tatawwu jubair ibn mutaim yace ya ji annabi na karanta wannan a sallan nafila kun fahimta da kyau saminan na takwas mutum zai ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wato yabo ya tabbata ga Allah hamdan kasiran yabon ko mai tarin yawa tayyiban tsarkakakken yabo wanda babu suka cikinsa mubarakan fihi abin san abin sanya wa albarka istaftaha bihi rajulun akhar wani mutum cikin sahabbai kuma ya karanta wannan a matsayin du'awul istiftahi fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce laqad ra'aytu sunai ashara malakan yaftadirunaha ayyuhum yarfa'uha yace naga mala'iku goma sha biyu yaftadirunaha suna rige da junansu ayyuhum yarfa'uha wanne ne zai dauke ta kai sama ka ji fa addu'ar alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi duk abin da yake shiriyar annabi za ga akwai sauki a ciki ba wahalarsuwa don taken shiriyar annabi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra to waɗansu sai su je an faɗa abu ɗan kaɗan sai su raina ɗan wannan sai ga ba wahala wani malami na bani labari ya ce wani mutum ya zo ya same shi da waɗansu bukatunsa na duniya ya ce to yana son ya yi masa addu'a da sauransu sai ce to ka sani dai addu'a ibada ce dan Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan kuma Allah ce ujibu da'wata da'i idza da'an kuma addu'a ana son ka yawa kanka duk wanda zai maka taya ka ne zai da haka ka tashi lokacin da dare ya raba tsakiya kashin karshe din nan kashi ɗaya bisa uku na dare na karshe wajen karfe hudu ko da rabi ka tashi ka yi sallar nafila ko da raka'a biyu ne ka karanta ko da fatiha ce kadai ka yi ta wasu da ita ka roki Allah bukatanka mu kuma za mu taimaka maka da sauransu yan bukatun ka da kake so sai ce wannan kadai aka ce sai to naji sai ya fita ka ji Allah wannan wani shirme an ce mai mana addu'a wai ya tsaya na cewa wai ai kaza ai kaza sai ya canja wani malamin to shi malamin na biyu da za a je wajensa dama abokan shi wannan mai neman addu'a sun je sun faɗa masa ya je wurin malam wani ga abin da ya ce masa amma muna jin zai zo wajen ka sai ce to ku kyale shi ya zo da ya zo ce akar makallawa yana da wata bukata ina bukatan addu'a ya ce to abin da za a yi idan dare ya raba tsakiya daidai ba ƙari ko na minti ɗaya kaga wahala ta farko kenan to sai ka alkafura kafafunka su miƙe sama ka karanta fatiha ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a haka fa daga cikin adiyatul istiftahi annabi yakan ce allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك بخاري ده مسلم ده أبو أوانا ده أبو داود da ibnu nasr da imamu darimi duk sun roito wannan wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wa sallama fi salatil layli annabi yakan karanta wannan a cikin salatul layli wato qiyamul layli kenan kal anwa italiya shi da sauran nau'ikan da za su biyo baya bari mu fassara ko da a gurguje ne allahumma anta lakal hamdu yace ya Allah lalle yabo gaba ɗaya dangin yabo naka ne kai ka tantance shi yabo mara farko mara ƙarshe kai ka tantance shi anta nuru samawati wal ardi kai ne mai haskaka sama da ƙasa wa man fihinna da wanda ke cikin su nuru samawati ai munawwiruhuma wa bika yahtadi man fihima wato kai ne mai haskaka samai da ƙasa kenan walakal hamd dangin yabo gaba ɗaya naka ne anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne mai rike da sama da ƙasa da wanda ke cikinsu ƙayyim wanda yake tsaye kan abu don kulawa da shi wanda yake lura da abu kar tangarɗa ta same to shine qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walaka alhamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihin kai ne mamallakin samai da kasa da wanda ke cikin su walaka alhamd anta alhaq yabo ya tabbata gare ka kai kai ne alhaq wato tabbatacce wanda baya kaucewa wanda ba a neman shi a rasa allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm allazi lam yakul lahu kufuwan ahad wa man fihinna wa man fihinna ne wa man fihim yace a to kuskuren taba'a ne naku ba tabaka ba taba'a walakal hamdu antal haqqu ya ubangiji kai ne alhaqqu wa wa'aduka alhaqqu kuma alƙawalinka gaske ne wa wa'aduka haqqun alƙawalinka gaske ne wa qawluka haqqun magananka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gobe kiyama gaske ne wal jannatu haqqun aljanna ma gaske ne wan naru haqqun wuta ma gaske ce was sa'atu haqqun tsayawar kiyama gaske ce wan nabiyun haqqun annabawa ma gaske ce gaske ne wa muhammadun haqqun haka annabi sallallahu alaihi wasallam haqqun allahumma laka aslam ya allah gare ka na mika wuya gaba daya wa alayka tawakkal bisa gare ka na dogara wa bika amant da kai nayi imani wa ilayka anabtu in da gare ka nake komawa wa bika khasamtu saboda kai nake yin jayayya ko musu da mutane ba dai in kare kimar kaina ba ko dan martaba kaina ba sai dai in tabbatar da tafarkinka wa bika kasamtu kenan wa ilayka hakamtu ya zuwa gare ka na kai kara duk inda muka yi ja in ja da wani ne nika mayar da hukunci shine abin da ka hukunta an gane ko anta rabbuna wa ilaykal masir kai ne ubangijin mu makoma zuwa gare ka faghfir li ma qaddam gafarta min abin da na gabatar wa ma akhar da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ma ka fi ni sanin shi sama da ni din anta al-muqaddim kai ne al-muqaddim magabaci da ba wanda ya gabace shi anta al-mu'akhir kai ne na karshen da ba na karshen sa kuma anta ilahi kai ne abin bautata la ilaha illa ant ba abin bauta bisa ga tantanta sai kai wala haula wala quwwata illa bik wala haula babu wata dabara wala kuwata babu wani karfi illa bika dole ne sai an fake da kai karfin mutum ko dabararsa ba zai ta amfane shi ba kun ga wannan tauhidi ne tsantsa a cikin sa shi yasa sai sallah sai ka bude take da tauhidi tsantsa sannan ka sake jaddadawa cikin karatun Fatiha kuma wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wa sallama fi salatil layl kal anwa'i taliya annabi na karanta wannan cikin qiyamul laili kamar nau'ikan da za su zo wato nau'ikan da suka rage baya ma wala yanfi zalika malam yasa lamba daga kasa yace wala yanfi zalika mashru'iyyataha fil fara'id wannan kuma baya nuna ba za ka yi ta cikin sallan farilla ba aidan kuma dai kama la yakhfa illa al imamu kai la yutila al mutammina sai dai in limami ne to sai ja ɗaya daga cikin addu'o'in gajeru kare ja doguwa dan kare matsawa mamu an fahimta ko ashiran nau'i na goma daga cikin adiyatul istiftahi wanda wannan dama har zuwa ta karshe do annabi na yawan su ne yana yin su ne cikin sallan dare Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan abin da ta kunsa mutum zai ce Allahumma ma'anar Allahumma ya Allahu kenan ya Allahu domin Allahumma asalinta Allahu da aka goge ya ɗin farko ta aka ƙara mimun da shadda don ta wakilciya don haka a larabce baya halatta a duniyan malaman nahawu ka ce ya Allahumma domin jama'ata bainal badali wal mubdali minhu jama'ata bainal iwadi wal mu'awwad minhu sai dai a darura fi'iriya kamar yadda wani ce inni idza ma hadathun alamma aqulu yalla humma yalla humma amma in ba a darura fi'iriya ba za ka faɗi wannan ba ma'ana dai ya Allah rabba jibrila rabba jibrila mudaf da mudaf ilayhi kenan akwai ya'un nida'i ana kaddara ta shi yasa sai rabba ya zanto mansub mansubun ne saboda munada mudaf ne munada mudaf kuma yunsabu bil fathati jibrila shine mudafun ilayhi majrurun bil fathati saboda me li'annahu mamnu'un min as-sarf domin jibrila suna ne ajami saboda haka sai ya zanto mamnu'un min as-sarf ma'ana baya yiwa ai masa kasra a ce jibrili ko ai masa tanwini a ce jibrilun ba zai yiwu ba ممنوع من الصرف ba za a yi masa wannan ba wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakuba da al radif kamar da ibnu malik ya faɗa cikin alfiya wa mika'ila ma'tufun ala jibril kenan wa israfila ma'tufun ala shi ma dai jibril kenan fatira samawati wal ardi ya Allah ubangijin jibril ubangijin mika'il ubangijin israfil jibril mai zuwa da wato wahayi ga annabawa mika'il wanda aka ba taskar girgije ya koro iskan da ke dauke da ruwan sama da fitar da tsoro wa israfil wato waye israfil kuma mai busa kaho mai busa kaho kenan tatirar samawati wal ardi wato shi ma ana kaddara ya'un nida ya fatirar samawati amma sai a share ta kawai ka ce fatirar samawati wal ardi duk wanda yake jin larabci ji ka faɗa haka ya san akwai takadirin ya tunda ka ce fatira domin da ba ya da sai a ce fatiru an gane ku fatirar samawati wal ardi mahalicin sama da ƙasa ba tare da ya ga samfurin su wurin wani ba alimal ghaibi wa shahadati duk ma'tufin alama ta kaddama kenan masanin abin da yake na gaibo da abin da yake sarari anta tahkumu baina ibadi kai kake hukunci tsakanin bayinka bima kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suke yi na sabani ihdini limaktulifa fihi min alhaq bi iznik shiryar da ni zuwa ga abin da suka yi sabani cikin sa na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madadici wannan hadisin muslim kenan da abu awana alaikum salam eh jibril na ce ne ko to jabra'il sunansa ne a ruwaya dai jabra'il din ne wanda ka faɗa shine daidai amma jibril din mutum ya faɗa ba kuskure ba amma tun da riwaya ce dole a faɗa yadda ya zo cikin riwayin kenan an gane ko sunan jibril ya zo da siga guda hudu ko da kira'an qur'ani ma kira'a guda hudu ce wajen man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala jibril shi ya fi shahara akan ce jabra'il akan ce jabril kuma akan ce kuma jabra'il eh kamar mika'il kuma ya zo da kira'a biyu mika'il da mika'il ba tare da ya'un ba mika'il da ya mika'ila akwai kuma mikala yawa guda uku ke duk kirawoyin nan sun tabbata da su kun fahimta ko ta goma sha ɗaya kana yukabbiru ashiran wani lokacin annabi na yin kabbara so goma wa ya hamadu ashiran ya ce alhamdulillahi kuma so goma wa yusabbihu ashiran ya ce subhanallahi so goma wa yuhallilu ashiran ya ce la ilaha illallah so goma wa yastaghfiru ashiran ya yi istighfari so goma wa yaqulu sai kuma ya ce allahumma ighfirli wa hadini warzuqni wa afini ashiran zai faɗi wannan har so goma kuma ويقول سيكم يتي اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا هسو قوم كما دي وتونا قوم قوم كنا أكتب قوم سنو كنا قا الله أكبر سو قوم دي كنا قا الحمد لله سو قوم يحمد كنا قا كما سبحان الله سو قوم قا كما هيللا لا إله إلا الله سو قوم قا استغفاري أستغفر الله أستغفر الله سو قوم قا كما اللهم هدني warzuqni wa afini allahumma ighfir li wahdini warzuqni wa afini goma ga kuma Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiqi yawm al-hisab goma saba'in kenan to wani lokacin annabi yakan yi wannan wajen bude sallan dare wa alaikum salam bari mu kammala tukuna ya hakuri dan karmu abin nan wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito da Ibn Abi Shayba cikin Musannaf da Abu Dawud da Imam Tabarani fil Awsat wato mujmal Awsat kenan da sanadi sahihi wa akhar hasan ala kulli halin hadisi ne ingantacce to kaga ta kabbara duk ma'anin sai abin nan Allahumma Allahumma gfirli wa hadani ya Allah ka gafarta min ka shiryar da ni warzuquni ka arzutani wa afini ka warkas da ni daga dukkan dangin cuta wannan kuma Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min adh-dhiq yawm al-hisab daga matsatsi a ranar hisabi me kace eh zai bayyana me a suranci zai faɗa a suranci zai faɗa ba wai a bayyana ba sai ya me ba kana nan ba tun daga farko muka faro karatun nan muka ce kowace irin sallah kasar ta fita daga sunan sallah to ya hakuri asan ni ma na iya daukan zafi kai ma ka iya daukan zafi amma shi yasa na yi umumi tun farko na ce kowace irin sallah duk da saukin da aka samu sauki na fuskar abin da za ka karanta ko na fuskar rakawoyi karanta dawal istifta ya bai kara ma wani tsanani ba tun da aka rage ma adadin rakawoyi ka fahimta da haka haddu a cikin kowane abu ai dukkan sallah kana bukatan wannan abin na din dan kana bukatan ka jaddada tauhidi a cikin sallah kai dan ka ka duk jaddada tauhidi ne waɗannan ababen na goma sha biyu Allahum Allahu akbaru salasan zul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azama wato zaka faɗi Allahu akbar so uku zul malakut والجبروت والكبرياء والعظمة an gane ku wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na buɗe sallarsa da wannan idan ka ce zul malakut al malakut da al mulk duk ma'anar su daya an gane ku malakut ala wazni fa'alut wato kamar mulk ne zidat fihi al wawu wat ta lil mubalaga an yi ƙarin wawun da ta ne a cikin kalmar almulk don mubalaga wajen nuna katafaren mulki aljabarut mai karfin zartar da abu wanda ba abin da ke gagararsa alkibriya wanda yake jin isa ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan ya isa din kuma shi yasa yake jin isar kuma sufar sa shi yasa bai halatta ba wani ji isa sai shi wal azama girma da kasaita ke da to waɗannan duk kaga kowanne daga cikin su dawal istiftahi ne duk wanda mutum yayi cikin su yayi in mutum zai haddace duka to yafi ko yafi yafi wanda ya ba duka ya haddace wa falala kenan da in ka haddace duka yau kai wancan gobe kai wancan da azhar kai wancan da al'asar kai wannan sai ka mamaye duka sunnar annabi a abin da ya shafi du'aul istiftahi ka samu kama mai sunnonin annabi to ka gani ai ba ba abin nan bane ba lokaci guda ka karanta su gaba daya a kai bid'a ko shakka ba a in ma ya iya da yayi bid'a to sai mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum za mu iya karantawa ne tambayar barko na cewa ko yana fama da ciwon basir a sakamakon haka sai kasance ba iya rike alwala wani lokacin ko da ya fara sallah sai rihi ya zo masa to idan ya yi rihi kenan sai ya sake yin sallah sai ya sake yin sallah gaba daya ma'ana ya cire ya yanke sallah da ya sake alwala ya zo kuma ya zo sake sallah in dai lokacin da baka fara baka yi alwala ba sai lokacin da zaka fara sallah daga baya wannan ya zo maka zaka ci gaba da sallar ka hukuncin ka kamar hukuncin mai salisul bawl wanda baya iya rike bawli ko da yayi alwala idan ya zo ya shiga cikin sallah wani lokacin sai kuma bawli ya dugo masa wannan sai ya zanto larura ne da ta shafi mutum da haka zai iya sallarsa a haka dama irin ta ba za ka yi alwala ba kana jiran lokacin sallah ya shigo sai lokacin ya shigo kana jin da kai alwala zaka je kai sallah sai ka je kai wannan shine hukuncin ka kuma ka nemi magani wai kuma daga karshe yana so wai in gaya masa wai menene maganin ba su yoni likita ne wanda abin ka tafi asibiti kawai wato kasan wani lokacin mutane sai su gani ban san yadda aka mayar da shi mai karanta ba ko komai ya sani ne oho wani ya tambaye ka maganin basir wani kuma maganin waɗansu matsaloli ne na rayuwa na shi ya zo kawai tambaye ka wani ma ya zo wurinka yana neman bashi wani kuma ya zo yana neman aiki wani yana neman kaza haka dai wani yana neman gidan haya wallahi ko wani zai maka sallama ya ce kawai abin da yake so yana so ya samu gidan haya nan unguwar don haka kai dai zaka nema masa gidan haya ke don ya so dukkan dana karatun ka ka tafi neman gidan haya ke wannan yake cewa akan sami munada ya zama marfu'i kamar ya marya makunatil rabbiki dama na ce maka duk munada mansubi ne kai ne baka fahimta ba ko karatun ladi da ya wuce amince muka munada yakan zanto marfu'i bi dhamma idan ya zo me idan an samu abu guda biyu al alamiyya wal ifrad muka buga muka misali da hadisin da muka karanta na Abu Huraira ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma shi'ti ba mun karanta wannan ba a lokacin muka magana wannan Fatimatu gashi munada ne kuma ya zo marfu'i yanzu kuma ka kafa mana hujja da wannan banda abinka wannan yace menene matsalar wannan hadisin wa balawa ana zalika min shahidin da ake karanta karshen suratul tin hadisi ne da'ifi da haka da an ce alaihi sallahu bi hakamil hakimin ba abin da za ka karanta za ka yi shiru liman ma zai shiru ba abin da za ka karanta hadisin da yace mutum yace balawa ana zalika min shahidin hadisi ne da'ifi mai hukuncin mai salisul baul tun lokacin sallah sai ya sake alwala hukuncin mai salisul baul mutumin da yake da fitsari na yawan zuba jikinsa kuma saboda larura to duk lokacin sallah sai ya sake alwala kenan ba zai alwala ɗaya ba ya salloli da ita haka da yawa kamar ya alwala tun azhar kuma ya ce tana nan kuma ya zo la'asar da ita mai hukuncin yin kiran sallah a kan doki ya halatta ko akan doki ko akan mota ko akan keke ko kan benci ka hau kai kiran sallah ya halatta ko ka kalli gabas ko ka kalli yamma ko kudu ko arewa kai ko a zaune kai kiran sallah ya halatta ko da alwala ko babu da kara fadawa duk ya halatta ba a yin sallah akan doki sai ga matafi ba mun karanta ba ba mun karanta ba sai matafi to mutum yana zaune a gida kuma yin sallah akan doki sallar sa bata ba matafiyi shine zai sallar nafila akan doki ko akan abin hawansa kamar yadda ya tabbata annabi na yi akan abin hawansa na'am alme eh ba sunan Allah bane ba to al-muqaddim kadim aka ce man da kun ga al-muqaddim da kuma kadim da ba yanzu ko kai da al-qadim al-muqaddim aka ce da abu ɗaya ne sai kai da ka ji fa al-muqaddim qadim tarkibin ma ya sha bamban adadin harfan ma ya sha bamban wazanin ya sha bamban ba ɗaya bane ba na'am alaikum salam
wato kuma na kwaɗanta muna cewa a ubangiji na so a nemi shi yawa cikin daga kuma can ma a kudurin da na gaka sanye mutum bayan ya wannan bayan kuma ya san wasu kudurori waɗanda suke mutum kana nufin cikin alkunut cikin alkunut ko cikin me wannan na farko a cikin na su kuma ina tuna suna tunatar da mu cewa ana kwaɗanta muna cewa mu nemi mu yi kudurori da yawa cikin su muna son su kada ubangiji a nan ma ina ganin an kayyade wannan su ko tarbi na ko du'a wanda ake yi to bayan wannan ka san wannan dubobi da suke annabi ne ya musaya ba za ka yi jefawa ciki ba ba
ba bid'a bane in dai a cikin sujjada ne ba bid'a bane ba a cikin alkanutun ne yake bukatan takaicewa saboda a cikin alkanutun yanzu limamai sun kware wajen kawo waɗansu addu'o'in da su cusa dan dai addu'a ta yi tsawo duk dai wannan yana daga cikin munan zato din ga ubangiji ya dauka sai an yi doguwa sannan zai karba a yadda annabi ce shi kenan sai a huta eh kai dai abinda annabi da karkana lakum fi rasulullahi uswatun hasana mai wannan tambayar abin da yake cewa ya auri wata mace ya kashe kuɗi sai kuma ya neme ta rasa ashe kuma ta je ta auri wani kuma wancan din matar rabu da shi ta auri wani wato ta auri sojan su hudu kenan wai me hukunci ita dai matar mijin farko ce duk wanda tarihi ya nuna shine mijinta ko ba sakin ta ba to matarsa ce yanzu duk abin da sai da wadancan duk zina ta yi kawai an fahimta ko kuma su waɗancan daga ranar da suka san cewa ai mijinta na farko bai sake ta ba to auren su da suka gina ya rushe da kanshi in fasakan nikahu tilqaiyan auren da kanshi ya rushe ba sai an ce su yi saki ba in ana shari'a musulunci kaga magidanciya kuma ta zo ta taɓa yan aure kuma ta zo sai kaga sai a jefe ta shikenan an huta an fahimta ku yan dai ita matar wancan ce tunda kuma ba shari'a musulunci ake ba halin yanzu duk dai wannan auren da na biyu da na uku dun na banza ne bai yiwu ba ita matar mijin farko ce in mijin farko na so shikenan sai ta yi istibra'i ta koma gidansa ta yi zuna kuma sai ta yi istibra'i ta koma gidansa ta yi istibra'i da jini dai kawai sai ta koma gidansa in yana da juriyar da zai tsaya ya ga wannan mutumiyar banzar tare da shi wani irin kudi da ya kashe shiwa na biyun da na uku duk inda ka ji dama an yi irin wannan auren dama yan sharholiya ne a yi za ka auri mace baka san iyayenta ba ita bata san naka ba ba bincike ba komai haka kawai aure na yake da yan bariki kawai ba kawai mutum ya gama ciki kenan sai a taru a gidan magajiya ji a samu wani dan limami ko wani malami a kiskadi yana karatun allo a ce shi kenan zuwa sha fatiha ya zo tun farko dama mutum ba gaskiya ya so ya gina ba kai Allah rufa mana asiri na'am eh ban gane ba eh eh eh annabi yayi sabo ne me yana cikin bukhari yana cikin bukhari abu hurairah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam naji in kai kabbara sai kai shiru sannan can sai ka fara karatu wai me kake cewa inda yayi a bayyana abu hurairah ba ya ji ba aha sai ce sukutuka baina takbir wal qira'a ma za ta kun bi abi anta wa ummi ya rasulullah sai ce ga abin da nake cewa allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masjid wal maghrib ya karanta masa haka amma nan shi malam kawai ya kawo mana tsoron addu'ar bai kawo mana kissar ga abin da ya faru na tambayar abu hurairah ba to shi yasa ake yin sa a surrance ta iya cewa ka ce to a'a to ya aka kuma annabi gashi a cikin wata daga cikin waɗannan annabi ya ji wani sahabi ya yi kaza sai ya ce na ga mala'iku kaza sun abu na ɗinta sai ka ce to wancan sahabin yanzu na bayyana yake ko ba haka ba ba shi ma a bayyana ba domin mutum na iya yin abu a sirrance kuma ana jin sautinsa domin sirri ba wai ka yi abu a cikin zuciya ba za ka furta lafazan da bakinka wani lokacin gurgurdan yadda za ka ji da kanka wani lokacin na kusa da kai yana ji amma wanda yake nesa ba zai ji ba kamar mutumin nan da ke nan zai ji amma wanda yake sahu na biyu ba zai ji ba ko na uku ma ba zai ji ba amma wanda yake dab da ni yana ji to wannan duk bai fita daga cikin da'ira na cewa sirri bane ba kun fahimta da kyau aha dan kar wannan ya rikitar da kai ce to gashi a hadisin bukhari abu huraira bai ji ba abin da cewa annabi mai kake cewa ya nuna bai ji ba kenan annabi ce ga abin da nace amma a wannan hadisan kuma da makaranta cikin wanda makaranta yanzu gashi an ce annabi ya ji wani sahabi ya karanta kaza sai ya ce wallahi na ga mala'iku goma sha biyu suna gaggawa waye zai dauke ta kai ta sama ya nuna wannan sahabin kamar ya bayyana kenan to shi ma ba wai yayi ne a bayyana ba jaharatan a sirrancin yayi ba amma sirrantawa irin ta sauti khafif wanda yake ismahul qarib dun al ta hanyar haka zaka hada hadisan wa alaikum salam yana cikin sirri baya cikin bayani na'am akwai sauran mintuna da ku don na duba da mintuna na'am ban ji ba
mutum yana yi ya kama doguwa da kuma
shiru zai yi idan mamu ya fara du'awul istiftahi sai limin ya riga shi karewa har ya fara karatun fatiha to kai mamu sai ka dakatar da du'awul istiftahi dinka saboda a wannan lokacin wajibi ne ka saurari karatun liman yana karatun bai ya zama wajibi za mu zo mu karanta hadisin fa iza qara'a fa ansitu idan liman na karatu duk kun shiru to da haka zaka yanke da wawul istiftahi ɗinka ba za ka ci da karatu ba kamar ya baya yi shi dama da ya zo ya kabbara zai fara karatun fatiha kai ma ba za ka yi ba ku dakata ku yi hakuri mana ya karasa tambayar sa idan liman baya yi ba za ka yi ba domin da ya zo ya fara karatun fatiha yanzu kai ba za ka yi da wawul istiftahi ba tunda annabi ya umarce ka in liman na karatu kai shiru kaga yin shiru din nan wajibi ne da wawul istiftahi ko mustahabi ne da haka ba za ka bar wajibi ba don ka aikata musahabi sallar ka da liman ta yi amma ba ta zama cikakkiya ba tunda annabi ya ce sallar ɗayan ku ba ta zama cikakkiya sai ya dawo lissu ta yi yanzu a irin wannan kenan sai a wa liman nasiha sai ka samu liman a gida ko in kaga kai ba zai ji maganar ka ba saboda zai waya ya ga kanka ba hula sai ka samu waɗansu da sai ka samu waɗansu da tijai haka da za su faɗa masa yaji sai je su same shi sai da shi akar maka Allah ya tabbata cikin sunna annabi na yin kaza ya kamata ana yi kullum ba kafin a fara tunanin cire liman sai an yi diyar da za a ɗora shi kan sunna yaki an yi an yi an bata hikima an haɗa shi da tijai an yi masa nasiha ta daidai an yi ta rubuce ba da yace mutunci ba wani tonan silili ana kokarin gyara shi wani lokacin ma a ce aka muka Allah wani littafi ne na samu an ce yana da fa'ida kaza to amma dai ku za ku fi mu ganewa sai ka sa alama daidai wurin sai ka bashi bayan kwana biyu ka karba ka ga wani irin canji za a samu wani ya yarda da wannan in ya karanta littafi ba kai ne ka faɗa masa ba amma wai in kai ne ka faɗa masa sai ya girman kai ya kiji an ki to ba sai dan ya zuga shi a abin nan amma in ka bashi a littafi ya karanta ya gani to wani kawai sai ku je ya fara da kansa sannan sai ku ga yana da wawulin sosai yana abubuwa kai da abin da ake so bayyanar da gaskiya saduwa zuwa ga gaskiya ko ta wace hanya ce ta dace hanya mafi dacewa to yan an yi dukkan hanya na ɗora liman kan tafarkin annabi yaki to kaga shi ma sai a ki kenan mutumin da yake sunna kuma ya za ta ba ta lokaci ta tare da shi to wa alaikum salam wadda muka karanta yanzu a cikin wannan jerin ta istiftahi ce kuma wata makamanciyar ta za ta zo a can wajen dagowa daga ruku'i ita ma ana yin ta a can ka fahimta ko ta zo a nan ta zo a can gurin sai dai ka kiyaye wani lafazi ne zuwa nan wani lafazi zuwa can gurin shine kawai ma'anar wa alaikum salam suna abdullahi eh abdulhadi mutum mai suna abdulhadi sai aka ce masa hadi bai kamata ba sai dai a ce masa abdulhadi dinsa tunda ko da shi sunansa ai hadi ba ba hadi bane sunansa abdulhadi ne sunansa wannan ikhtisarin bai dace ba idan tun asali aka sa mutum suna hadi daban to shikenan amma an sa masa abdulhadi sai kai ikhtisari akan hadi ya zama kuskure kenan amma tun farko a sa masa hadi to ba wanda zai ce kuma wannan sunan Allah ne ba za masa sunan hadi ba ko a sa masa al-aziz ba wanda zai ce sunan Allah ne suna ne mushtarak wani lokacin a sa dan adam ya danganta wa aka jingina wa shi yan an jingina wa Allah ma'anarsa ta sha wanda yan an jingina ma dan adam dan mu yan adam gaba ɗaya suna yin su a alam ne abinda ake nufi da alam wanda kawai daya ɗayan suna da baya kunshe da kowace ma'ana sai dai kawai ne in mun ce zaidu ka waiwayo in sunan ka zaidu din amma duk sunayen Allah ku suna kunshe da wata ma'ana wadda ta dace da siffa daga cikin siffofin Allah ai Allah sunan sa al-aziz ne amma tare da haka ya siffanta wadansu bayi da cewa al-aziz wa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaytan kabiran fa khudh ahdana makana an bai da ku Allahu a'lam eh wallahu a'lam kana nufin alhadi da ha karami ban sani ba mai yiwa amma idan aka ce alhadi da ha karami ya sha bamban da alhadi da ha babba kenan domin alhadi da ha babba mai shirya suwa an gane ko ko mai jagora shine alhadi amma alhadi da haka rami to shine mai zabura su ya sha bamban da wancan kan akwai dan bambancin ma'ana shine ibn al-qayyim ya littafi ya sa masa hadil arwah ila biladil afrah hadil arwah wai kwadaitar da zukata ko tunani ila biladil afrah zuwa ga garin farin ciki ina ne garin farin ciki aljanna ba lahira gaba ɗayan ta ba aljanna siffofin aljanna ne kawai cikin littafin daga farkon sa har karfe qur'ani hadisi yana da daɗin karantawa hadal arwa ila biladil afra wa alaikum salam duk takarda an kun aiko haka zan sata dai mu karasa na baki har zuwa mintin da ya rage ɗaya ko biyu ga kina eh in mutum ba da sutura zane bai wadatar ba na'am
wai wannan wani ne ya zo da shi yanzu nan wai ya ce wai wani ne ya kawo masa ya ce wai wannan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya yake wannan da ya fi yin kama da kabarin kuma ne ko wani ne kawo wani hoto ga shi nan wannan nasa dai ba su gani ba wai ce wai kabarin annabi ne to wa ya buɗa masa ya gani wannan kabarin kuma ne na yana jin can da shi duk wanda ya ga kabarin kuma yana hoto ya san shi ne wancan kuma wani ya zo a zuwa na sai sai kabarin annabi mutane da bata lokaci kabarin annabi yana rufe da an kiyaye wajen da meye waye za a buɗa wajen har ya dauko hoton da kyamara ba zai yi ba ah kun ga na manta sai dai darasi na gaban Allah ya kai mu maganan tabligh khalfal imam da nace zan karanto mana ga maganganun malaman malikiya shaf wa ma ansanihi illa shaytanu أنا أذكرها سيري درسي نقبا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حبيبي